أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana akan tarihin haihuwar shekujani mun faɗi sunan mahaifiyarsa aisha mun faɗi sunan mahaifinsa muhammad mun faɗi sunan kakanninsa guda biyar a jere kamar da muka faɗa mun faɗi kuma dalilan da ya sa malam da ya tashi bayani akan nasabarsa ya fara da gabatar da sunan mahaifiyarsa kafin mahaifi mun faɗa kan wannan hadisi na manzala da aka tambaye shi waye muskantanta da iya wanda ya yi abu zala ce mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka so uku sannan ya faɗi mahaifinka wannan shi yana daga cikin dalilai kuma ya faɗa cewa shugabar ya kamar da muka gani ya taso ne daga gida na ilimi umman wa aban da mahaifinsa da mahaifiyarsa dukkan sun fito daga gida na ilimi sun fito daga gida na walisaka dukkansu iyayensu a zamaninsu kowa ya san su a ilimi kowa ya san su a walisaka a tsakanin dangin mahaifiya da dangin mahaifinsa a yankin su gabaki daya kowa ya san da wannan to muna cikin wannan bayani har muka zo inda ma ne ke cewa wa qarra ayyuhu ma kataba bihi shaykhu الشيخ الإمام العلامة الرواية الرحالة الحمام حجة المغرب على المشرق ومن هو في علماء زمانه شاد المضرس أبو سالم سيد عبد الله العياشي رضي الله عنه yake ya ga abin da wannan bawan Allah a yashi ya rubuta wanda yake malami ne masani ne mai yawan himma ne hujja ne a mutanen magharibi zuwa ga sharq yana daga cikin kuma wato kamar irin hulan nan ta farota ce ta mutanen zamaninsa shi ne sai dai abdullahi al'ayashi da zalla haɗo yake na ga abin da ya rubuta ila ba da ikhwani zuwa ga wasu daga cikin yan uwansa mai ulama isa dalmasata daga malaman sa dalmasa inna azma ma'ar rahla qasidan hajj baitullahi al-haram sadda ya yi niyya zai tafi a ziyartar ɗakin Allah mai alfarma zai je yakin hajji ko ziyarta kabar da bihi sa alaihi salatu wa salam sadda ya niyya zai je ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam UCD yana da wannan mutumin da zai je aikin hajji yana da ma ya hasaju ilayhi fi hajji yana masa wasiya da irin abin da yake bukata a tafiyarsa wannan bahu alama ya ta'akkadu tanbiha alaihi ya fadakar da shi bisa ga abin da yake karfafawa akan fadakarwa din في رحلته أتكنت سيرسا فذكر, فذكر له المراحل والبلاد يتي إن كات فيه غاورا لن دعشي تأيوا دقا ننك دقا ولي كذا زوا ولي كذا دقا ولي كذا زوا ولي كذا دقا غلي كذا زوا غلي كذا دقا غلي كذا زوا غلي كذا إذا لسا فمصنا مراري وذكر أهل كل مرحلة بل كل مرحلة بلدة كل مرحلة وبلدة بأوصاف المقصود لهم بين العباد yana ta cewa an kaje wuri kaza wuri kaza din nan akwai wani malam malami a wurin in ka je gari kaza akwai wani wali a nan wurin in ka je gari kaza akwai kaza a wurin ta gaggaya masa dai mutanen da suke kowane gari kowane gari da irin abin da Allah ya raba wannan gari wasu zai ce maka wani gari zai ce masa akwai malaman fiqh a garin wasu zai ce maka zai ce maka akwai malaman tafsiri a garin wani garin zai ce akwai malaman hadisi a wurin wani wani wurin zai ce akwai subaye a garin haka dai din da zai masa yana ta gaggaya masa hatta in ta ila zikir aini mabi har dai da ta faɗa har ya zo magana kan aini mabi garin da aka yi rashid gane balda da sai dina radiyallahu wa maqarri afladi wanda iyayensa anan suka yi suka aka binne radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dade shi wa abahi kiram Allah ya dade iyayen shi da masu girma fannan waha wato sai ya faɗakar da ƙadar mashtamalat alaihi min al-ahlam min al-ahlam yace kaga wannan gari da ainihin wani akwai manya manyan malamai a ciki sun makar da mutum ne yake da shi fa iza hultaha idan ka sauka a wannan gari da ainihin wani fa shafiz naka li muzakarati ahliha ka tattara hankalinka don tattaunawa da mutanen da suke cikin ainihin wani fi kulliyatil funumi wa juz'iyatiha a dukkan ilimai da jiz'o'in ilimai malagari ne na malamai to da haka in ka je wannan gari ka tattara hankalinka wuri da wasta idan jawabi amma ya kunahu alayka kuma ka shirya wa irin amsar da za su yi maka in kai musu tambayoyi ka shirya min masaili manquliyatiha wa maquliyatiha akwai wasu masalolin da manqulai ne wanda aka tura a hadisi ko a qur'ani ko a ijma'i ko a qiyasi za su maka bayani za su baka amsa akan abin da ka tambaye haka kuma na wato maquli fi kalamin yayi magana a cikin zancen da wasafahum fi wato sayyidi abdullahi yashi yashi ya sufanta mutanen fars dai da fihi da tabambu'i min al-ulum cewa sun ma cewa sun kwamfata ilimi mutanen aini aini ma wani fuzul idrakati wal fuhum suna da riska ta fahimta da fahimta a cikin su masu mai zarta walam yahdurni al'ana nafsuhu ita amma abinda Abdulal Ayashi din ya rubuta yake wannan dan uwa bayanin garuruwa da bayanan malamai da garuruwa da hanyoyi inda zai je ban gan shi ba har yanzu in ji malam mai shari yake wani alli ta amma mai yiwa uraji'uhu zan dawo da shi fa usrifuhu in tabbatar da shi ya zama mahalli a wannan wuri insha Allah ta'ala in Allah ya so wannan yana nuni dai ga muhimmanci na garin Aini Mari garuruwan da ya gaya masa amma da ya zo kan magana Aini Mari sai da ya daddake masa abu nuna masa abin da ke cikin wannan gari ita tambiha ne akwai fadakarwa guda biyu alawar na farko ma ta kaddama da zamin tafsir ruhaniyat kan baya mun magana cewa ruhanai sun zo wajen mahaifin shi dan suna neman yayi abin da ya ga dama da su ma yakunu min tariqil istihzamati wato abin da yake zama daga hanyar yayi amfani da su wal istinzalat al ma'rufa ko ya sauka ta zanga zuwa masa da wasu abubuwa wanda suke sananne inda arbabu ya kamar abin da yake dai a wurin ma amfani da rauhanai kawo maka wani abu ko su maka wani abu ka sa su maka wani abu ko ka sa su kawo maka wani abu kamar yadda yake dai sananne wa huwa tariqun ma'lum mazmumun wannan ita abin da yake hanya ta take abin zargi wa sahibuhu mai yin wannan ala alsanati shara'i wal haqa'iq mudlikun madmum duk mai yin wannan mai mu'amala da rauhanai abin zargi ne a shari'a abun wato zargi ne ba a so bal huwa tariqun mash'ur hanya ce wacce take take da shi'umci wa sahibuhu me kuma yin irin wannan mu'amala da rawanai mahzulun ta matsayi abin tabewa ne mahrumun wanda ake ake haramta masa alkhairi wa huwa sayyidul ajnati karshe ma mai irin wannan yana mummunar cikawa ne bila shakkin ba tare da hukunta ba wal iyaz billahi ta'ala mai neman tsayi da Allah daga cikawa ba imani والتفسير من هذا الطريق وظهوره وتونا هيا أتيم من الجنيس كلمة سن كافور سن كلمة سن زما wato kana tafsirin su horar da su kasa su maka abu munazzahun anhu wato mahaifin shi da ya karkata gabar wannan man kana min amsali walidi shay wato wanda ya zama irin wato shehu tijjani mahaifin shehu tijjani ba man shehu tijjani ba wanda ya kama da shi ma sun karkaka da irin wannan ba ruwan su da irin wannan wa min ma yakunu min dariqil inqiyadi al-kawni yana daga daga cikin sa akwai wato hanyar da ake bi ta jawo halitta da zata wa alaihi da irin abin da ya taro liman ahalahu Allah ta'ala li bika'i qulbi ga wanda Allah ya cancantar da shi ga shimfada da kusancinsa wa mushahadati da mushahadata wa istifa'ihi لحضرته واستفاء لحضرة تخفيفه وإنايته دكما ذاتي جهلر ألا سيبن سيربي سيبن تزا دكما إنايته وهذا من باب كرامات الأولياء يقولون هذا كتكم باب الكرام مو ولي باب روان سنوان مغنى ولي زما سنة جيا وازوا ولي باب روان سنوان وخرق العادات وكما كيد على العادة آه الخاطئ da khafatul asiya da ke da ke bantattun zababbun bayan Allah illa anna zuhuda fi sai dai cewa gude gude gudu a cikin wannan abu wa adam al-iktidaf bihi da rashin damuwa da shi huwa al-karamatu al-haqiqiyya ita ce karama ta haqiqa dukkan guje wa irin wannan abubuwan wasu ka dinga yin wasu abubuwa da za su saba al'ada ko ka dinga tafsiri na na aljanai duk wannan abubuwa ne wanda yake bayan Allah tsarkaka makusanta daga Ubangiji suna nisanta da irin wannan abu. Illa annan zuwa da khazani ibadillahi al'atiyayi al'abriyayi wannan duk abu ne wanda ke suna nisanta su bayan Allah masu tsoron Allah masu mutanen shirki. Wa hadhihi al-halatu fi wannan hali hiya la'imatu ita ta la'iqatu ta dace bi muqami walidi walidayhi shaykh radiyallahu anhu ga matsayin mahaifan shehu tijjani mahaifansa da muka faɗa iyaye da kakanni wani halatu ala tamkini hali ne na ma'abuta tabbata المخصوصين ونزكي كيف أبن كيف أنت من الله تعالى لك الله درسوه لقدم لربطة دقاء في مقام اليقيني أتكلم مقام لسكن كنجا هو وليا باين الله وليه ولسكت هاو مقام نكمالا ذكر وإن أبو باسا بينا sun riga sun wuce wannan ka gani ko sun wuce su a ce wani bayyana karama ko wani sun wuce su wannan matsayi wannan aiki ne na yara ko wanda suke wanda suke mubtada a cikin sanin Allah amma wanda suke kamilai ba sa irin wannan a gani ko zan haka shi Ibrahim ya wa kashiya fil asma'i wa zikr lam ahib hayati idza ba'd ar-rijali yahilu shi shehu kasafinsa a cikin sunayen Allah ne a cikin sunnan manzon Allah a nan kasafinsa yake saboda haka yake baya yin haira sanda wasu daga cikin mazaje suke haila shi baya haila ma'ana bayyana karama irin ta zahiri da ake yi kamar haila ce a wurin kamile daga cikin bayan Allah yanzu ko haila a wajen mace wata ma mijinta ba zai san tana yi ba sai in bukatar ta zo wurin ta za ta nuna masa cewa tana haila ba za ta gaya masa ba da su haka irin wannan bayyana karama zahira a wurin kamilai kamar haila ce a wajen mata saboda haka ba sa yi saboda haka kamar da za mu faɗa a nan babbar karama ga wali ko kuma babbar karama ga ɗan tijjaniya a ganshi ya tsaya akan sunna annabi da alkur'ani kamar yadda zamu faɗa nan min zaka ittiba'uhu lis-sunna fa hiya lada ar-rijal khairu min khairu minna da ake ana ana magana kan karamun shi da jani sai ai shi babbar karamun shi da jani ittiba'uhu lis-sunna bin ka ga sunna annabi shine babban karama shi ba da wani abu duk inda ka ganshi yana kan sunna annabi to bin sunna annabi kuwa ita ce babban baiwa a wurin sufaye a ganka duk wanda ya ganshi sallolin nan biyar ana yi da shi wazifan nan ana yi da shi zikirin juma'a nan ana yi da shi ayyuka na alkhairi karatun qur'ani da ne duk ana yi da shi to karka nemi wata karama Allah ya maka dukkan karama karka nemi wata karama duk karama Allah ya gama maka sun aka shi ma shi kan haka yake da haka yake cewa idan ka mutum an sai a fazinu bi mizan shari'a saboda tsananin bin sa ga sunnan manzala idan sami'tum anni shay'an fazinu bi mizan shari'i a gani ko ba ma wafaqa fa khuzuhu wa ma khalafa fatruku idan kuka ji shi da yake idan kuka ji cewa an ce na faɗa abu to wannan abun ku ɗauko alƙur'ani ku ɗauko hadisi ku gwada magana ta shin ta dace da abin da alƙur'ani ya ce ko ku ta dace da abin da hadisi ya ce idan kun ga ta dace da abin da alƙur'ani ya faɗa to ni na faɗi wannan magana in ku kuka ɗauko alƙur'ani kuka ɗauko hadisi kuka gwada kuka ga bai dace da alƙur'ani ya saba wa abin da alƙur'ani ya ce da hadisi ya ce ba ni na faɗi wannan magana ba sai da ka shautu a fasarar magana shautu da ya ce in kuka ga ya saba wa qur'ani a fahimtar ku dan fahimta fahimta ce a fahimtar ku in kun ga ya saba wa alqur'ani to ku bar shi a fahimtar ku in kun ga ya saba wa hadisi ku bar shi amma baya faɗan abin da ya saba wa alqur'ani baya faɗan abin da ya saba wa hadisi to da haka karama a wurin kamilai bayyana karama a wurin kamilai kamar haiba ce a wurin mace da za ka da'iman su kamile mace kai wannan matsayi na kamala ba ba za su ga irin wannan abubuwan suna suna suna da haka kamar da muka faɗa sun kace sai ka sai waɗannan abubuwan ka zan su to sai a tafi a banka ka gani ko kamar da muka faɗa yana daga cikin alamomin ƙuduri an yura aliman ka jahilin ka gani ko ablaha faɗinan آخذا تاركا زاهدا راغبا kuma kuma sai a tafi a baka ba yana daga cikin alamomi na kudubi wani lokaci za a gan shi malami kuma wani kudubin sai gan shi ba malami ba ne ga za ka ce ah ya za an cewa na kudubi ne kuma ba malami ba irin su abdulaziz dabbag irin su abdulaziz dabbag kowa ya san shi ne idris ka gani ko to Allah bai da iko Allah bai da iko ya samu litaka sai a malami wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn ko komai Allah ya halarci biyu akwai mace akwai namiji akwai fari akwai baki ka gani ko akwai dogo akwai gajere akwai mai kiba akwai ramanne akwai mai haihuwa akwai mara haihuwa ka gani ko komai Allah yake akwai dare akwai rana akwai duniya akwai lahira ko to komai Allah ya yi shi biyu akwai wali a cikin malamai akwai kuma wali wanda ba malamin ba an iko Allah ne duk inda ya sun zai yi kadan kar a ce a to ai sai a kaza yake yi da ikon sa bai cika ba a ikon sa ya cika ko ina yana yi Allah na yin abin sa to da kan ka ce gwaje gwajen ka za ka yi sai a tafi a banka to da haka babban karama za san tijaniya a gan shi akan sunnan annabi duk wanda ya zo da wani abu wanda ya saba wa sunnan annabi to ba ruwan shehu tijani da shehu tijani ya riga ya sa ma'auninsa duk wanda ya zo da wani abu wanda ya saba alkur'ani ko hadisi ba ruwansa da shehu ibrahim ya saba wa tafiyar shehu ibrahim idan ko idza sana khairun nas sirtu wara'ahu wa in halla yawma fal masiru ba'id haka shehu haka shehu ibrahim ce duk inda manzon Allah ya tafi haka nake bin sa Allah bin sa kaga manzon Allah har ya bar duniya dai manzon Allah bai daina sallah ba to karka zo ka ce mun kai kai almajirin shehu ne ba wai kai yanzu ka gane ba ka sanna ba ruwan shehu da kai ba ruwan shehu da kai ba ka saba ka saba wa tafiya shehu kuma ka saba wa sharadin ka na tijaniya wa min wa min shuru'iha al muhafazatu ala salawat al khams fil jama'ati ma shehu tijaniya yana daga cikin sharadin tariqa tijaniya kiyaye salloli biyar sai ce a jama'a ma in akwai jama'a shi ne shirin da jama'a yadda kai kika rura su zo raka ba ka sallah kuma ka zo ka raba ka raba kanka ga shehu tijani ko ga shehu ibrahim ba ruwan shehu tijani da kai ba ruwan shehu ibrahim da kai dan baka yi aikin su ba kamar da muka faɗa kullum kuntu tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah sabbun ka ga shehu ibrahim shine ka dinga bin aikin sa maganar sa fi'lan wa halan wa qalan da shi ne za ka zama almajirin shi ibrahim ka bi maganarsa ka bi aikinsa ka yi halinsa to shi ne almajirin shi ibrahim sau da haka wannan shi ne abin da ya kamata mutane su fahimta wahiya bin suhi wanda suke da fi makamata da yakina cikin makamata da kasance wahiya lahum bi hukumin irsi min sayyidil mursalina wa imamul sakina su a wurin su hukuncin gado ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaji annabi ne da suka kuma falil warisi kuwa falil falil mawrusi falil warisi malil mawrusi wanda kake gado lalle za a samu wasu abubuwa na wanda kake gado a tare da kai ka gani to da ka gadon an da ka maye ko an shautu da yake ba ruwansa da ba ba ma da kar ku shiga tsakaniya da Allah ba an da bukatar ku ya gaji annabi ne kamar da zamu ji haitu urida alai manzala an bujiro masa an tuj'ala lahu jibala tahamata zahaban ya rasulullah in ka so dutsen tahama tun mu mun naka da shi kudi tasiru ma a wayi tsara dutsen duk inda za shi je ya zama kuɗi ya zama kuɗi manzala ya ce a baya da bukatar wannan gani ko fa aba manzala ya ki illa al-ubudiyyah wal israr shi dai ya zama bawan Allah kurum ya zama kullun shi yana da bukata a kofar Allah wal zum al-ajiz kullun ya zama shi gajiyayye ne wal ibtikar da bukata wasu ya tilana ba'd ma ya ta'allaqu bi tawbatil jani insha Allah ta'ala ita nan gaban Allah ya zo za mu magana akan mu'amala da aljanai in Allah zo a tambayu sani na biyu kasiran yace ma ya jiri fi kalamin sayyidina shaykh radiyallahu anhu at-ta'bir min mafatil kunun daiwa akan yi shi da yana magana akan suwaye mafatil kunun wa zahir yace abin bayanan na magana annahu radiyallahu anhu shaykh jani يعبر بذلك عن الافراد الى مغانا ليغا وان سكي افراد الخارجين عن حكم القطب آه وان سكي sun fita daga hukuncin kudubi lakin sai yake waka fi kalamin arif billahi sai abu rahman shani akwai a zancen abdurrahman shani ya abdata uku a cikin zancensa amma yi uzinu abinda yake sanarwa da anna mafatihar kunun cewa waliyin da ake cewa mafatihar kunun zairul afirar su ba afiradai bane afiradu daban mafatihar kunun daban fanzuru ya ce kaduwa allahu alam وقد سئل رضي الله عن- عنه أن تنبشر أيهما أعلى مقاما هل القلم أو ال- أو الواحد من من مفاتيح الكنوز شنت وعيدي da kuɗi da mafatin kunun waye ya bi kuɗi ba akwai kuɗubai da yawa shi shi zane shi shi al-kuɗubul makasum ne kaga da to amma a karkashin sa a cikin almajiran sa akwai kudubai da yawa to irin wannan kudubai ake wani akwai kudubai a cikin akwai afradai akwai mafati kunuzu a cikin su akwai autadu a cikin su akwai nujababu a cikin su akwai nuqababu a cikin su dukkan su makamai ne na waliyai to sai aka tambaye shi da shin da irin wannan kuduban da da da mafati kunuzi wane ne yafi wani fa ajaba sai shi da ya amsa shi da annabi maqamal qudri a'la min maqamihi maqamul qudri dina sama da nan min jihati min jihatin ta wani bangare wa maqamuhum a'la min jihatin ta wani bangare kuma nasu kuma yafi wanzur jawaba ka duba jawabin da da da yayi da shi da yafi da nasu da nasu fa fi jawabin ma'ani wa huwa sarihu yake wannan bayanan ne fi wasu al-afradi asbanta أفراد دي حسب ما هو في البكرات المكية قبل إذا تكون لتاب البكرات المكية وغير هذا ولنسى من كتب المحققين الذي لا تفهم السكن سنشاء إيه نعم إيه وقع في جواهر المعاني عند ذكر مؤلفه رحمه الله تعالى wato ya auku a cikin jawahirul ma'ani da mai jawahirul ma'ani yake ambatar limara'i ash-shaykh radiyallahu anhu da abubuwan shi da ya gani a mafarkai ko mubashirati da abubuwan al-bashir ما أنه ما يشير أبن الجنون إلى أن القربة شيء قربي خصوصية وتخصوصية لا ينالها غيره وليس تبريس الله لا من الأفراد ولا من غيره أفرادين لا تسوبة وليس لا تسوبة وتخاصية تلك وأنه رضي الله عنه الله يدل شيء الجاني من أجل هذه الخصوصية سوى له خصوصية صار له مقام القطبانية سوى لا تشوف الجاني شيء مقام القطبانية العظمى كلمة كما إن الله مبقى شكرا لله ننقوى بعد أن كان يطلب مقام مقام الفردانية ده تشوف جانا مقام مقام الأفراد وكلمة shi kuma ya hango a ai akwai mukamin da ya wanda da san san shi da ne ke nemo makamu qudubul fardu daga go qabla an yadda da al khususiyyat al mazkura kafin shi da ne ga wannan khususiyya da take ga qudubi da makamin afradu kenan fa ballaga Allah ta'ala bi fadlihi gayata munahu sai Allah ko isar da shi da ne matakar burinsa وأولاه يباشي من خزائن جوده لك wato taskatan taskatan baiwarsa ma qarrad bi ainahu abinda idanun sa kai sanyi hasan ma sai ya fi zikru ba'da zalika kamar da ambata wannan zai zo nan gaba mu fassara a rarrabe insha Allah ta'ala in Allah ya zo istidrakun itgarus kawanan ma taqaddama lana abin da ya gabata gare mu inda qaulin nazim rahimahullah ta'ala inda ma lai magana da yake asharaf fihi min anna nasama shaykh radiyallahu anhu ta nasama shaykh Allah ya da shi يتصل بسيدنا محمد النفس الزكية يا صاحبنا محمد النفس الزكية ابن مولانا عبد الله الكامل ابن عبد الله الكامل ابن مولانا حسن مولانا حسن مولانا حسن المثنى نبي ابن مولانا حسن السب دم حسن جيكا عن النبي ابن مولانا علي بن ابي طالب دم شو علي بن ابي طالب بتاي هو تبارك تبارك اوكي to ai wannan wannan tana yi to a to dan hasan dan dan maulan mu ali ibn abi talib wa maulatuna amir fatimatu zahra dan maulan shugaban mu fatimatu fatimatu zahra radiyallahu anhu jami'ihim Allah ya yarda su gaba kida wa nafa'ana bi mahabbati Allah ya amfane mu da da soyayyarsu ذكر في جوائل المعاني يا فلا تكن جوائل المعاني أن الشيخ رضي الله عنه وتشهد كان الله يرشي وجد هذا النسب الشريف ديزو يسام وانا وربطوشي تنوانا نيجي كوانا جي كوانا هر جوا سيدنا علي فاطمة الزهراء محررا يا جيش واتو أن ثبت الدشي لكنه لآبائه لإيا ينسى وسنته لمرقى ينسى بالحوض التام لحوض وليك تكشي وما ذلك أما دار ذلك كان رضي الله عنه في ذلك الوقت أشهد كان يادم أو أن الوقت لا يرفع به رأسا بايا كوكلا وأن ياسام أربوتي كواشي جيكا من ذا الله لي ولا يعلل به نفسا أشهد كان يتأكف هنا دليل لشبا لما كان عليه مشنة التعشق سمد أنا نمجي جنسا بالترك إينا لمن سمت سوحا هوا إلى المقامات العالية زواج من درجة وتزكي مدوكتها والمراتب القصوى الثانية يعني من درجة من يسنكها مدوكتها yana ta ya ga wannan bai kula ba hatta faqabahu sallallahu alaihi wasallam bi zalika ya qadata la mananu kai har sai da manzo Allah yayi wa shurjani magana a farke ba a bacci ba da kaulihi inda shurjani ke Allah manzo Allah ya ce shurjani anta waladi haqqan karraraha lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mai ta shurjani to uku anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan nasabuka lil hasan ibn ali sahihu wani ko da yazo ya tarar a rubuce cewa shi sharifi ne dan wane jikan wane dan wane har dai zuwa ga shot a a habar a sayyidina ali da fatima amma shi tijan saboda himmarsa bai kula ba an go haya ta a qalan zamanu wanda sa'u gairu mamunati shi abin da yasa zamani ya yi tsawo mata ba abin amincewa bane ba sani ba ko wani abu ya shiga to da aka shiga ne kaula kansa da wannan nasaba da ya da ya ganta a rubuce har sai da ya gama za Allah ya ce masa anta waladi hasan anta waladi hasan anta waladi hasan nasabuka lil hasan bin ali sahih sannan shi da ya yadda ya lutsu har yake rubuta a sharif al hasan yace kai dana ne na gaskiya kai dana ne da gaskiya kai dana ne da gaskiya ko ugu ta'kidan wato dan karbabawa liman khadabahu bihi ga abin da ya magana da shi ثم أردف صلى الله عليه وسلم ذلك التأكيد بقوله التأكيد بما يقويه ويرفع الاحتمال فيه sannan maza Allah ya biyar da wannan magana da yi da abin da yake karfafa abin da karfafa magana da abin da yake karfafa shi yake dauke dukkan wani wani kokonto bi an qala lahu sallallahu alaihi wasallam shine gashi na maje shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zani bayan ya ce anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan manzo Allah ya ƙara karfafa ya ce nasabuka ila al-hasan bin ali sahih dangana nan naka zuwa ga hasan dan ali wannan ingantacce ne haka magana take inda zalika to daga sannan ne كان رضي الله عنه من ذلك شوك كان يلما يذكر ينا في سياق التعريف بنفسه إذا ينا كوي سنن دكانسا إكن إكن أنبت هذا النصب وأن النسب تاشي الصنيعة وتلك مدوكتها فيكتب بيده المباركة هذا شوك كان تحدثا البتا يا ربوتا أحمد بن محمد الحسني يا ربوتا أحمد بن محمد الحسني والليل الزنغة لسيدنا أحمد haka ma shaharna kuma malai ce da muka gani mun ga ga hannunsa متعددا ما تصيبه بها بخطيه لهنم للمتفننسة فيما وقفنا عليه كتاب المقطع مهزني من الرسائل للجوز الشوط الثاني والإجازات لإجازة ذنسة والتقييدات لتقييد ذنسة والوجادات رضي الله عنه وجد ذنسة وأرضى رضي الله عنه ألا يزل شيء يدنه ومتعنا ألا أنفعنا دمو ومشد به دمس ذنسة برضاه الإدس عنه ثم قال النازم سمم من المريد يسيح رحمه الله تعالى Allah ya ji kansa mushiran yana nuni ila bayani zaman wuladatihi ina bayanin zamanin da aka fi shirtan radiyallahu anhu Allah ya dace ala dariqatir ramzi amma yayi ne akan ramzi ma at-tawriya tare da tawriya wannan ce tawriya kalma guda daya mai ma'ana biyu akwai makusanciya akwai manisanciya makusanciya ba ita yake nufi ba manisanciya ita yake nufi ta iya ce tawriya kalma ce daya ce amma tana da ma'ana guda biyu muttabi'a yana nabi da zalika ga wannan liman shiru da abin da yake nuni ila mash'atihi zuwa ga faruwar shehu jani a fahira da tsarkakiya almardiyya wacce take a bayyar da ba inda yake cewa hasala mafharar ulahi na wuli bi aini ma bi zabi fadli hasahib ambatahu allah nabatan hasana fi argadil aishi wa anwar sami wato hasala mafharan ula shujjar ya taro abin alfahari na ɗaukaka hi na wulid sanda aka haife shi ina ka haife shi da aini ma da aini ma ne zabi fabri ha shahid wannan ya yi shaida da falalar aini ma ne cewa annan aka haife shi tijjani wannan ya sanar da cewa aini ma da gari ne wanda yake shahara ne kamar da muka faɗa wuri wanda suka zauna a wuri sun suke ɗaukaka wuri to daga zaman shi dan a wannan wuri a haihuwarsa a ainihin mali ya ɗaukaka ainihin mali to hasala mafharan kulahi na wulid idan idan ka ɗauki wato kirga ha sa la ma fa ha ra mafharan kula daga nan zai baka shekarar da aka yi shi dan daga ne ko yake ambatahu Allah Allah ya ya tsarar da shehu tijani nabatan hasana wato rawar da take mai kyau wato ya taso a wannan gari tasowa mai kyau fi argajil aishi a rayuwa wacce take mafi mai wadata wa anwarin sani da kuma haske wanda yake madaukaci a nan shi ta taso a wannan gari yace alfaharu abin da yake to alfahari ma yumta da hudu shi ne abin da yake yaban mutum da shi wal ula jamu aliya da idan daukaka wal muradu abin da yake al maratu al aliya martabi madaukaka wal hin abin da yake da hin al zama al zaman zamani wal wiladatu abin da yake wilada ma'rufatu sananne ne haihuwa wa aini mari al qaryatu al mutaqaddimatu zid wato al da muka ambace ta baya wal madi kagani mazi kuma yutlaqu fil lughati ala ma'ani ana ana ana ana fadin su akan ma'anoni da yawa minha al-asad wa minha al-sayf takubi ana da mazi zaki ana da ana da mai mazi wa wala alla tazmita min al-awwali ita amami yawa wato an ambace da asad ma'ana da da asad aka ambace ta wal isharatu bi za wato da ya nuni da ya ce bi za za bi fadl ya shahid ila kaunar wilayati min jiha ina magana zuwa ga inda aka yi shi wal fadl abin da ake cewa fadl asharaf daukaka wa shahida abin da ake cewa shahida zala bi fadl ya shahid min ash-shahadati ina da shahar bi ma'anar akhbar wato wannan ya ba da labari da daukakar garin bima karshi da abin da aka gani هذا ما في المتبع كمان ذو أسئلة قام سنة المصباح عن ابن فارس والمراد هنا أبن الله جل وعلا الدلالة الحالية وظنون نحالي وأنبته الله نباتا حسنا أبن الله أكي نبي دون أنشعه نشأة صالحة يا بتعصوا أو النمبر يتعصوا من شو وأرجل العيش أبن الله جل وعلا أرجل العيش أوسأه وأهنه رعيوة مثلي ولا سوداتا دكما جلدتي ونور سنين أوضحه وأسمعه لو كبر حسي بينها فيه يقول ابن مالا الاجتماع حسنا لمراتب العالية والمقامات الرفيعة والمناصب السامية ما تتمده واتو ابن دا زعكي يبو ندق درجوتي مدوككا دمقا دمقامي مدوككا واتو ان رأى يبو رأى إيه يبو لسو يا شجع يا تبتلسو وتبتخر به له لد واتو دعاكي الفاجر شيء abubuwa na ɗaukaka da girma wanda ake za a yi alfahari da shi sun samu sun tabbata sanda aka yaba hazal sayyidul jalil hada sayyidul jalil wannan shugaba madaukaki radiyallahu anhu wa ardahu wa zahara lil wujud sal'atu sharifa wato bayyana sa madaukakiya ta bayyana ga halitta walaha wadih sanahu wato bayyana hasken sa ya bayyana wa zalika fil amil marmud wato wannan a cikin shekarar da aka nuni da tarihi a tarihin da aka yi shi tare da kauli hasala mafharal ula in ka buga wannan hasala mafharal ula zai baka sanata alfin wa mi'atin wa hamsina shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin daga hijira a wannan a wannan shekara aka yi shi tare hijirar sayyidul mala hijirar shugaban halitta salikai sallallahu alaihi wasallam bi zawiyat aini mali a zawiyat aini mali matsala ilmin wa rada wato inda albarka ta hudo ya hudo da riba ومقر أطلابه الكلام المشهورين نني عند من يمين يمغبا تنسى ما تجير ما شهرون سكي بالخير والصلاح لأن الخير أكتنسى أن شهر لأن الخير لصلاحة وهذا شاهد مقبول وأن أبنون ليك أبن غني أبن كرفا ودليل قاطع وأن دليل من ينكي وعلى شرف يابتك أوكك أين مامي وفضل وفضل لفلا وفخامة مكانتها لجرم مطعينت عند الله تعالى أمر الله وسعادة أهلها دنون سوى متعنمتا متعنى عزكين يقول وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنه سعداه وإذا سهل الإله سعيدا لأناس فإنه سعداه كنت الله يباس شيء ثم ثم ما سعبك لما تقرر ثور أبن يتبت عند علماء عند العلماء الكبار ولم أين من يمعلمين لأن الأماكن وراري تكتسب الشربة suna samun ɗaukaka ne wani fahar da alfahari da man yi ladu bai haka wanda aka haifa au ya hullu ha ko kuma a wanda ya sauka a garin min al'afadu na ga manya manya wal akhayar da lababu wa ma urifa al'arja wa illa rijaluha wa illa fala fadlan li turbin ala turbi wato yake wa ma wa ma urifa al'arja ba a sanin wurare ko kuma ba a san wurare ba illa rijaluha abin da yasa aka san wurare mazajen da suke garin su ne yasa aka san wuri ma'ana wuri da yi daraja ba sai saboda wanda suka zauna a wurin ko wanda aka haifa a wurin وإلا أن بلا جماعة فلا فضلا ما ونبن منشي لترد إن وتا قصا على مرضي تسك وتا قصا متى أنا تسك بونا سنة درجة درجة أورم وكان هذه هذه البلدة المباركة محل ولادتي أين مالي عن الناس أبيه كانت أيضا مع النشأتي أن يتاسو رحمة الله تعالى لما كان حسنا أن يتاسو تاسو كشاوة في كفاوة كفالة أبوين الكريمين الجليلين القدر أعلينا إيا ينسل ما في جرمة ما في جرمة درجة العاصر الصناع ما سوى القنشن واتو يبوه فكان حسب ما ذكره في جوائل المعاني wato sun zama kamar inda ya faɗa da wani ma'ani yu addibani da adabi suna ta fahira iyayensa suna ladabtar da shi wajen da ladaban sunna annabi tsarkakiya wa yuhazzibani wa yurabbiyani bi asrar shari'a suna suna tahzibinsa suna rainansa da asirta a cikin shari'a wa anwar al-haqiqa da asaka asaka haqiqa wa yurabbiyani suna hafa wanda zuwa ga makamai fa tarabba bainahuma bi afad wa siyarati ya rayu tsakanin iyayensa a cikin kamewa da kiyayewa وتقعا وديانا يا رايو أتشكين قرآن الله لكل هذا أدين لا يتقيد ما عليه الناس من العوائد بايا دوبا أبن مدى نسكي كان من العدو ولا يلتفت لما رفعوا إليه من فضول الزوائد بايا دوك الخير دعا أبن نسكي كاو وورك لدقا wato wasu wato abubuwa na na kare wato kamar wasu ya bayyana suna duk baya kula da irin wannan abubuwa la ya takaidu na an متحليا بالاخلاق الحميده شي كل يوم شباب يجينا بنتوا ده تبيو ما شو ذوقا وتحققا الذوق انت تحقق انت ومرتديا رجاء العفاني انا للبا ده ما يفي لكاميوا وحلو الحمى وعلو الحمة دوقك همة وعلو الحمة جبلة وخلقا دوقك همة إذا تبيع رشود زاني إذا جبلة متصفا في في في في وروده وصدوره في جميع ما يتعطاه بأموره كل شيء yana sifantuwa a zuwansa da gangarowarsa a cikin duk abin da ya ta'ada ko yake aikata min umuri daga lamuransa bi maba'il azmi kullu shi aliyata mai zartewa ce wace dukkan hazin da samar ciki fa kana la yurid sha'an ila yatra'u mashhur zan ne tawa in far wani abu sai ya fara shi wala ya tabi hu illa ta mu da fara abu bashir zani sai ya ga ya gama abu dan haka ana aikin zawiya shi zani ga mutane suna baya baya kamar kamar ko ba sa so sai makani ko kuma a a shi zani bita amru zawi qa'imun billahi ga ya muku lamarin zawiya nan Allah ke tafiyar da shi ko ka zo ayi da kai in baka zo ba kaga ana yi saboda ka aikin Allah ne sai ka ce amru zawiya qa'imun billahi lamarin zawiya Allah ke tafiyar da shi to da kayan kamar mutane suna baya baya to da duk abin da ya fara shi mutane sai ya gama duk abin da ya nufa kuma sai ya fara shi in ya fara kuma sai ya gama abu saboda himmarsa to haka ake so a zama kar a zama kasala kar a sa kasala yace wala yatabi'u illa tabu wa ila ta'allaka himatu bi shay'in in himma shi mutane tana sai da abu ka'idan ma kana koya wannan abin yake la ya hana lahu aishin hankalinsa ba zai kwanta ba wala ya tsuru lahu qararun ba zai samu nutsuwa ba hatta ya fi lahu wa ta jawo sai ma shi wajen ya ga ya kai wannan abin ya ya ya gama shi wa hada ita na wannan wa wa bi ka shar ar-rad wato na rantsi wato da mahaifin kai ce rayuwa fa rayuwa ce take sayalwa wannan ilmin da la tankari da zati ala al-abad da ni'imomi ni'ima wadda ba ta karewa har abada iz la yakhfa anna man kana mutahalliyan fi bidayati bi hadhihi al-hal baya boyuwa lamari wadun mutumin da ya zama haka halinsa yake a fara wannan lamarinsa al-fakhira anna al-fakhari kana nihayatu ila dark al-mawahib as-samiyyah wal asrar al-bahira karshe zai riski baya baya masu haske da azurce azurce masu rinjaye duk wanda haka himmatu take وقد ذكر ذكر في جواهر المعاني أعمتها جواهر المعاني أنه لم يختلف جميع من أدركه في هال شمسته من أئمة أثره وعلماء قطره في أنه كان من المصطفين من عباده ذك متى نظام نشوف جان أمبرات في جواهر المعاني ba wanda ya sabani ga wanda ya suke shautu jani sun yana ƙuruciya daga mutanen zamaninsa da malaman zamaninsa cewa haka shautu jani ya zama da wannan kuma wa min man nasha fi ayatillah ina daga cikin wanda suka taso abun Allah ومن هديا إلى ذلك تكون الله يجريد والشجاع إلى ذلك تكون الله يضعبا إلى صراط الله يزواج حيا الله فاستوجب بذلك الوراثة ده حكم يشوف جان يسامو يسامو واجب gado wal imamata da limanci ya zama magajin annabi sallallahu alaihi wasallam falam yataqaddam fi hadri ahad amamahu a zamanin sa babu wanda ya shiga gaban sa kama kila kamar da aka ce fa asbaha ayna al waqti wal qawlu qawluhu wa la ahad fi an-nas yablu qadrahu sai zama shine hakikan lokaci magana da ya faɗa ita ce abin da ita ce abin da zamanin yake sauraro wa la ahad fi an-nas yablu qadrahu a mutane a zamanin sa ba wanda ya kai darajarsa ولما تقرر في الفراسة hukmiya da ya tabbata a cikin salata wato ta hukunci inna wata wata ayyar da sunnat muhammadiyya wato ya karfafa da kuma sunna ta manzon Allah anna mahasil zawati yace kaga kyautaye kyautayen zati ta dullu ala ma baqana fiha min marayin akhlaq in kaga zatin mutum yayi kyau to wannan yana nuni ne zuwa ga kyawawan tabi'o'i wanda suke tare da shi wajala'il wajala'il as-sifat da sifofi wanda suke manya manya da saboda abin ya zama haka a sharar nazir sai malam ne mulkin wili ya nuni rahimu Allah ta'ala Allah ji kansa ila ma udihi sayyidun ash-shaykh radiyallahu anhu zuwa ga abin da aka ba shi dan da ne zalika daga wayancin abu da muka faɗa fa qala sai shi cikin fajr زين من أنشأه وخلقه بين الأنام خلقه وخلقه وكان ينبئ بها منذري لوزنه لوزنه لامي لامي عم لامي عم مخبره بشباب بسيد العبالي أحسن كل حاضر وبالي وغسيل الفجر الحمد لله فاتحة السادة الفاتحة فاتي على صلاة الفاتي
لا أقول لك أنا خاتم القرآن هذه لا تنتظرنا على الأوان ولينا ونازلنا يا ذا الجلال والإكرام والإكرام الحمد لله رب العالمين.